بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren ashirin da biyar ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasar na ashirin da bakwai daga cikin jeren karatuttukan littafin tadwini sunnatin nabawiyya wato tarihin rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nashatuhu wa tatawuruhu daga yaushe ne aka fara rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan wani irin salo ne rubutun sunna din ya dauka daga sanda aka fara shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine yace min al-qarn al-awwal ila nihayat al-qarn al-tasi' al-hijri tun daga karni na farko wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen karni na tara na ainihin wato hijira wallafar babban malami al-sheikh al-doktor muhammad ibn matar az-zahrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a wancan suiza to guda biyu wancan speaker ba a'a speaker biyu ne a can ta da na jiban jin murya ta mata bu to Allah madaukakin sarki ya taimaka idan ba manta ba من شبع بهم الباب الثاني تدوين السنة في القرنين الأول والثاني الهجريين الهجرتين هكذا الهجريين الهجريين وتربطون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمك قداجي كرم فرقه da karni na biyu na hijira to malam ya ba da muhimmanci kwarai da gaske dangane da ainihin wato mas'ala da ta shafi wannan littafi na Khatib al-Baghdadi yace domin waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo bayan Khatib al-Baghdadi ita mas'alar ba su tsaya sun yi mata karatu karatu na tanasu ba sun rinka binta sama-sama sakamakon haka sai matsalar ta ci gaba da bayyana kanta a matsayin akwai karo tsakanin hadisai da suka ce a rubuta da waɗanda aka ce sun ce kada a rubuta amma daga karatuttukan da muka yi a baya mun ji cewa gaba ɗawan hadisai dai suna tabbatar da cewa annabi ya umarni da a rubuta sunna in har akwai hadisi da ya tabbata to guda ɗaya ne na sahabi Abu Sa'id al-Khudri wanda yake hanin a rubuta amma kuma shi ma malai yace manyan malamai irin su Imam al-Bukhari sun ce gaskiyar lamari hadisin shi ma ba marfu'i bane ya tabbata amma ba daga annabi bane cewa shi sahabin hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine ya faɗi haka to sai malam yace ita wannan mas'alar in har ana so babu shakka a tsaya a yi mata kyakkyawar fahimta sai an koma an yi nazarin wannan littafin baki ɗayan shi shine littafin taqyidul ilm wato rubuta ilimi tarihin rubuta ilimi wani ikon Allah wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu akan wannan mas'ala ta tarihin rubutun ilimi yaushe aka fara suwaye suka fara da umarnin wa kuma me suka fara rubutawa kuma yaya suka fara rubutawa malam da ya tabbatar mana cewa gaskiyar lamari an fara rubutun ilimi ne tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da umarnin annabi a gaban annabi kuma yadda ake rubuta qur'ani haka ainihin ake rubuta hadisi to malam sai ya dauki wannan littafin yana ba mu ainihin analysis wato kamar yana bin littafin sanka sanka ne mana bayani akan shi fasli na farko na wannan littafin malam ya yi mana bayani dangane da abin da al-imam al-khatib al-baghdadi ya tattaro a cikin shi shine ya yi kokarin tattaro nasoshin da suke cewa a rubuta ya tabbatar da ingancin su da ma'anarsu ya kuma kawo nasoshin da suke cewa kada a rubuta ya tabbatar da rashin ingancin su sannan kuma waɗanda ake ganin sun inganta ya kawo kyakkyawar ma'anar da ta kamata a basu a yau daga shafi na 63 sai malam ya ce wa fil faslaini as-sami wa salis amma a cikin fasli na biyu na wannan littafi wato a fasli na biyu da na uku na wannan littafi min hadha al-qismi na karkashin wannan kaso wanda ke magana akan tarihin farkon rubuta hadisi ko ilimi أورد ما روى من الآثار والأخبار عن الصحابة والتابعين في كراهة كتابة الحديث والنهي عنه Khatib al-Baghdadi ya kwararo maganganun da aka ruwaito ne da labarai da fatoyi waɗanda suka zo daga sahabbai da tabi'ai game da kyamar rubuta hadisi da kuma hani game da rubuta hadisi din gashi a ƙasa simanin yace aurad al-Khatib rahimahullahu ta'ala fi hadain al-faslain asaran kathira Khatib al-Baghdadi ya kawo asaro masu yawa a ƙarƙashin waɗannan fasalai guda biyu wa zakara laha turuqan kathira ya kuma bayyana ainihin wato hanyoyi masu yawa ga ainihin waɗannan asarai lakin na aksarar ruwaya ta da'ifa sai dai yace mafi yawancin ruwayoyin to ainihin masu rauni ne ai mun karanta wannan karatun da kuka sa ake maimaitawa an karanta wannan wurin za a tashi ainihin a inda yace wa yudifu fi maqla'il fasl ath-thani min al-qism ath-thani an kai wa ya taqidu anna mashtamalat alayhi kalamur rahman an karanta wannan to shikenan insha Allah shikenan insha Allah wa amada rahimahullah fil fasl al awwal min al qism al thani Allah maraukakin sarki ya ji kan Khatibul Baghdadi a cikin fasli na farko a kismi na biyu na wannan littafi Khatibul Baghdadi sai ya tinkara ila ila ila zikrin riwayati an sahaba wato sai ya tinkari riwayoyi ya tinkari ambato wato ya ta ambatar riwayoyi waɗanda aka samo daga sahabbai التي تنص على علة كراهتهم لكتابة ما سوى القرآن waɗanda waɗannan maganganun nassoshin da aka samu daga sahabbai suna kawowa ne ƙarara dalilin da ya sa sahabbai suka kyamaci a rubuta wani abu a wannan zamani in ba alƙur'ani ba wa yulakhisu tilka al'illa bi qawlihi sai khatib al-baghdadi ya tattaro waɗannan dalilai da cewa dukkanin dalilan ga su kama haka faqad sabata anna karahata man kariha alkitaba min as-sadr al-awwal inma hiya li'alla yudahiya ha li'alla yudaha bi kitabillahi ta'ala ghayruhu yanzu dai bayani ya tabbata cewa kyamar da waɗanda suke kyama ta a rubuta wani abu wanda ba littafin Allah ba a zamanin farko suna kyamar ne saboda kar a ga wani abu yayi kama da littafin Allah wanda ba shi ba aw yushtaghala anil qur'ani bisiwahu ko kuma a je a shagaltu da wani abu wanda ba alqur'ani ba a ba alqur'ani wa hiya an katibil ilm haka zaka karanta wannan wuri kuma akai hani game da ainihin rubuta ilimi fi sadrul islam a farkon zamanin musulunci wa jiddatihi lokacin da musulunci yake da dumi-dumin shi abin da ya sami ƙillatin fuqaha fi zalikal waqt saboda karancin waɗanda suka fahimci addini a wannan lokaci wal mumayyiz bayna al wahyi wa ghayrihi da kuma karancin wanda ke iya tantance tsakanin wahayi kai tsaye qur'ani kenan da abin da ba qur'ani ba لأن أكثر الأعراب domin mafiyancin larabawa lam yakunu fuqihu fi din a wannan lokaci ba su riga sun fahimci addini ba wala jalasul ulama basu je sun zauna da malamai ba al'arifina masana Allah waɗanda suka goge da ilimi fala yu'minu an yulhiqu ma yajiduna min as-suhfi bil qur'an ko min as-sahfi bil qur'an dan haka ba za a amintu ba takaddun da suke samu ana rubuta zai iya zama as-suhf waɗannan takardu da suke samu ana rubuta wasu abubuwa to ba za a mintu ba akan cewa in suka je kawai sai su hada su da alqur'ani wa wa'taqidu su udurce anna mashtamalar alaihi kalamur rahman cewa abubuwan da waɗannan takardu suke dauke da su maganganun Allah ne mai rahama a halin kuma ba haka bane menene takaitacciyar waɗannan bayanai menene takaitattun su takaitattun bayanan anan shine bayan da muka ji maganganu waɗanda ainihin khatibul wagadadi ya kwararo mun gama wannan karatu a mako da ya gabata shine yanzu muka yi kokarin fara karanta ashe mun karanta wurin waɗanda ke nuna cewa eh an samu tarin sahabbai waɗanda da tabi'ai suna kyamar a rubuta hadisai suma da khatibu ya kawo sai kuma ya rinka kawo dalilan da su ma suka dogara da su dalilan shine sai tace su ya takaita su kamar haka ba su wuce guda biyu zuwa uku ba dalilin farko shine kar ya zama ga qur'ani an rubuta a jikin wannan takaddar ga hadisi an rubuta a jikin wannan takaddar ya zama wanda bai riga ya fahimci wannan alqur'ani bane in ya zo ya samu kawai sai ɗauka a to ai tun da dai kaza ƙur'ani ne to wannan ma da ke rubuce a wancan wurin ƙur'ani ne don haka kawai duka ƙur'ani kun ji dalilin sahabbai kenan na biyu kar a zo a shagaltu da ƙoƙarin ta tattara wani abu a bashi muhimmanci a manta da ƙur'ani gaba ɗaya ba a shagaltu da shi ba na uku ka a samu waɗanda ainihin gaba ɗaya ba su fahimci addini ba su ɗauka a ayo ai ƙur'ani da hadisi ma duk abu ɗaya ne ko da ike suna ganin bambanci amma kawai sai su ɗauka wa ai duk abu ɗaya ne wannan magana ta sha bamban da ta farko ta farko za a haɗa ƙur'ani da hadisi ne saboda ma ba a san wannan ƙur'ani ne wannan hadisi ba kawai sai a ɗauka duk ƙur'ani ne kamar yadda yau da dama mutanenmu sukan ainihin dauki duk wani littafi da ba gani na ilimi da ba ce Qur'ani kaga katon ma'aikacin custom musulmi ne ko immigration in ka zo da katan na littattafai daga Saudi Arabia in ka ce littattafai ne sai ce littattafai da nairi sai ka ce Qur'ani sai ce to alga ta malam ta sauka lafiya sai ka ce Qur'ani zai fahimta a halin babu Qur'ani ko daya ko an fahimta jama'a haka in ka je ka ga me sai da littafi in ba ka ce ga me sai da Qur'anan can in ka ce littafi ba za a gane ba amma ba qur'ani mai yiwa a wurin sai ka ce qur'ani kaga anan jahilci ne yasa da qur'ani da wanda ba qur'ani ba duk sai a dauka qur'ani to an ji tsoron irin haka na biyu a'a waɗannan sun san kaza hadisi ne kaza ma alqur'ani ne sun iya bambancewar amma saboda rashin fahimtar addini sai kawai suka tashi sai ce duka ma qur'ani ne kawai duk ɗaya ne a ce duk ɗaya ne kamar yadda yanzu shi waɗannan namu din wani zai ga eh an rubuta sahihul bukhari ko da da turanci ne ya ga an sa sahihul bukhari fa amma sai ka ce mishi qur'ani ne ko kun fahimta jama'a misalin irin waɗannan misalin abin da yake faruwa a cikin mu da babu karatun likitanci ko makamancin haka ba din da ga mutum ya sa likita da farar riga sai mu ce likita in ba likita ka cewa hausa ba ba yadda zai iya gane da haka sai kaga sai an ce likitan gona likitan dabbobi likitan ido eh likitan haihuwa duka sai an ce likita ko kun tinta jama'a idan aka samu technician ko electrician mai gyaran lantarki sai an ce injiniya da mai zamu gini wa architect da wanda yake building engineer da wanda duka duka kawai injiniya ko kun fahimta jama'a to wannan kuma ko yana nuna rashin fahimta ne wato an iya bambancewa amma ba a fahimci me kaza me kaza ba sai mutum ya ce duk ba ɗaya bane ko kun fahimta jama'a kenan waɗannan dalilan guda uku waɗanda su ne ƙwarara su ne sakamakon abin da ke cikin wannan fasli na ɗaya daga cikin kismi na biyu na wannan littafi to kun san fa'idar wannan littafin da muke karanta ta duwini sunna littafi ne wanda yake tsohon zabo ne ya rubuta shi a cikin ilimin hadisi wato daɗaɗɗen malami ne wanda wato ya karanta ya fahimta don haka yana baka analysis ne yanzu in ka ɗauki wannan littafin ka buɗo wannan gurin da zaran ka fara karantawa sai ka ga ya fi maka komai saukin fahimta don tun kanka karanta ya riga ya gama baka bayanin duk makasudin da ke wurin shi ne ya ce maka a ƙarƙashin wannan fasli malam khatibul bagdadi bayan a wancan fasli na farko kismi na fasli na ɗaya da na biyu ya kawo asarai maganganun sahabbai da tabi'ai to a daidai wannan wurin da yazo kuma sai ya kawo menene maganganun suke dauke da shi sai ce kai suna dauke da kyama ne kyamar kuma tana tattale da dalilai uku ne ko dai dalilin kar ya zama an koma gaba ɗaya ana rubuta wani abu wanda ba alkur'ani ba sai ya kama da qur'ani misali yanzu custom da immigration na na Saudi Arabia sai suka hana a shiga Saudi Arabia da Qur'ani irin rubutun hannu dinnan da ake cewa sharqiyya irin na rubutun allo me yasa saboda da Qur'ani da ake zuwa da shi daga Najeriya da littattafan hadisi da ake zuwa da su rubutun Najeriya da littattafan tsubbu da ake zuwa da su daga Najeriya duk rubutun iri ɗaya ne su kuma duk da yake larabawa ne amma ba sa iya karanta wannan rubutun na larabcin don ba irin nasu bane sakamakon haka in ka bashi qur'ani ba zai iya cewa mai qur'ani bane in ka bashi littafin tsafi ba zai iya bambancewa ba to kaga tsoron haka sai suka ce duk wani abu da aka rubuta shi da irin wannan rubutun to kawai ka a shigar da shi Saudiya to kai sai ka je kana cewa qur'ani ma an hana shiga da shi a'a su da ke aiki a boda din a nan iyakar ba sa iya bambancewa me yasa saboda ba irin rubutunsu bane to ta yiwu kuma wanda ike shi yana iya bambancewa kamar za ka samu daga cikin alaraborinmu ai da zai ɗauki ƙawa'idi da ya fara karanta zai gane cewa wannan ba ƙur'ani ba ne amma an ka koma sai ka je na cewa to amma da ya sunan Allah ne aya Allah ce ta ma kalma Allah ce to kaga ko kun fahimta jama'a to duk tsoron waɗannan abubuwan sannan sai dalili na uku shine dan ka a waye gari an yi watsi da Qur'ani an tattare ana ta hidimar hadisi to wannan shine sakamako ko kuma tattaruwar abubuwan da waɗannan babuka ko kuma waɗannan faslai suke dauke da shi shine yace a duba littafin taqyidul ilmi shafi na 57 sai ce wa yudifu fi naqla al fasl al thani min al qism al thani sannan sai kuma khatib al baghdadi ya ci gaba da magana a farkon fasli na biyu a kashi na biyu ma'anan matla anan shine ne farko da ka buɗe farko farkon karatu to abin da zaka fara gani shine sai ya fara kuma kwararo asbaban ukhra min nahyi wasu dalilan daban na hani din aw limtina'i anil kitaba ban da waɗancan dalilai da kuka ji guda uku ko to yanzu kuma sai ya ci gaba da kwararo waɗansu dalilai da yasa aka yi hani din daga sahabbai ko kuma dalilan da yasa wasu sahabbai su da kansu ba wai dan an hana su ba su da kansu suka hanu anil kitaba game da yin rubutun fa yaqulu sai khatib al-baghdadi yace wa amara an-nasa bi hifz as-sunan kaga dai annabi ya umarci mutane da haddace sunnoni idil isnadu qaribun domin a wannan lokacin isnadin ai kusa ne me yasa da gabo da baki cewa za ka kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mata da ne cewa zuwa قال أبو هريرة وقال عائشة وقال أبو سعيد وقال علي وقال أنس قال رسول الله وكذا tunda ya kasance ainihin isnadin qarib ne gajere ne yana da to ashe kaga haddace hadisin zai sauki yanzu misali a ce maka haddathana fulan kamar wa Abdullah ibn Zubair al-Humaydi قال حدثنا يحيى قال حدثنا إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله كو عن ألقمة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بك دوانا حدثي إسناد شيكيشي والصابن أيكي بي تمام يوم كوي Umar ne zai bude baki ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sai to sai annabi ya umarce su to ku haddace sunan din dan me za ku tsaya rubutawa tun da daga ni sai ku ne ko an fahimta don haka annabi ya umarce su da haddace sunnoni domin isnadin yana kusa da su ne wal ahadu ghairu ba'id sannan zamanin kuma ba yayi nisa bane wani hiya ko kenan zai can zai zama wa umiran nasu bi hifzi sunan sai aka umarci mutane da haddace sunnoni idil isnadu qaribun domin isnadin yana da kusanci wal ahdu ghairu ba'id sannan zamanin kuma ba yayi nisa bane wa nuhi anil ittikali ala kitab sai aka yi hani game da dogaro akan littafi li'anna zalika yu'addi ila turab al-hifz domin wannan zai kawo zuwa ga kaduwar hadda ko kuma rawar hadda hatta wa kaba yabtulu har haddan ma tawaye gari tawatsi ko ta lalace wa idza udima al-kitabu to kaga a irin wannan hali in aka rasa littafi ko qawiya li zalika al-hifz sai hadda ta karfi allazi yashabu al-insana fi kulli makanin wanda ita wannan hadda tana nan tare da mutum a kowane wuri tun da bai isnadi bai da tsawo to haddace shi kawai domin ne in ka haddace ko babbar fa'idar da zaka samu duk inda kake to kana tare da abin da ka haddace sabanin in ka rubuta akwai inda baka je akwai inda ba za ka iya zuwa da wannan abin da yake rubuce ba wani hana kama sufiyanin sauri don haka sai aka je sufiyanin sauri ya ce bi isa mustaudu al'ilmi alqaratus tur da abin da ke sa ai ban kwana da ilimi takaddu tur da takaddu domin takaddu suna sa ai ban kwana da ilimi ka rubuta ka baro sakkwato littafin yana can a rubuce ka tafi gombe sai dai ka ce kai wallahi wata magana ce a cikin wani littafi ba na tuno muku da littafin nan kai da kun ji maganar nan akwai ban mamaki sai dai ga ma'anar maganar sai ba maganar ba za ta zaki kamar inda za ka iya kwararo ta ba littafin yana sakkwato kai kuma ka zo karatu ko wa'azi gombe ina da a ce ka haddace kawai za ka kwararo abubuwan ne bai da bambanci da wanda yake a rubuce da haka sai su fiya mu yake cewa to kaga a nan idan har mutane suka waye gari suna rubuta ilimi a cikin littattafai ko to an yi ban kwana da ilimi kenan shi ne ba waye gari ba shi aka an yi ban kwana da shi kenan amma fa tare da haka kuma sai malam ya ce wa kana sufyanu yaktubu sufyanu kuma duk da ya faɗi wannan magana amma yana rubutawa a sai ce afala nara anna sufyana afala tara anna sufyana zanna littikala alal kitab amma kuma kai baka ganin cewa sufyanu ya zargi dogaro akan ainihin abin da aka rubuta wa amara bil izzi wa umarni da yin hadda wa kana ma zalika yaktubu ihtiyatan wa istifaqan amma duk da yake yana umarni da ayi hadda kuma sai kasance yana rubutawa ihtiyatan don dan ya samu natsuwa wastifaqan kuma dan ya samu tabbaci akan ya haddace din amma ya rubuta wani yana koma yana dan dubawa kwana biyu kwana uku domin yana ƙara samun ainihin wifaqa yana ƙara samun aminci dangane da abin da ke haddata shi wa kana ghayru wahidin min salaf an samu kuma malamai ba ɗaya ba daga cikin malaman farko yasta'inu ala hifdhi al-hadisi bi an yaktubahu irin waɗannan malamai sukan ainihin taimakawa kansu wajen haddace hadisi ta hanyar bayan sun haddace din ko kuma kafin su haddace sai su rubuta wa yadrusuhu min kitabihi sai ya rinka ainihin karatu wannan hadisi a cikin littafin nashi fa idza atqanahu idan ya kware da karantawar ko mahal kitab sai ya share littafin khawfan min an yattakila alqalbu alayhi saboda yana tsoron kada zuciya ta dogara akan wannan ainihin abin da ke rubuce fa yu'addi zalika ila nuqsan al-hifz dan haka wannan sai ya kai zuwa ga nakasuwa ta hadda wa tarki al-inayati bil mahfuz da kuma ainihin barin kula da abin da aka haddace saboda haka ya rubuta da ya bita ya haddace sai ya share shi saboda me kada kuma bayan ya haddace din ya sake haddata wasu saboda yana da me yana da shi a rubuce waɗannan maganganu ma da yace a duba taqyidul ilmi a cikin ainihin wato shafi na 58 sai yace wa misluhu fil jami' haka nan kuma irin wannan magana tana nan a cikin littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na al-imam ibn abdul barri an-numari tare da cewa ibn abdul barri kamar da zamu zo mu ji ya rubuta wannan littafi jama'a kusan zamanin su ɗaya da khatib amma kuma zaka zo ka ji nagartar wannan littafin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi ba ta kai nagartar taqyidul ilmi ba na khatib ba dan kuma ba sai dan khatib ya ba da hankali ya yi aikin tantance mas'alolin bayar da hankalin da ibnu abdulbar gaskiya bai yi ba shi yasa hatta malaman da suka yi aikin ko malamin da ya tahrijin wannan littafi abul ashbal ainihin wato az-zuhairi sai da ya rinka bi yana takhriji na asarai da hadisai da ibn abubar ya kawo kaf waɗanda shi ibn abubar baya kulawa so da dama ya magana akan sun inganta ko ba su inganta ba sabanin khatibul bagdadi kamar ire-iren waɗannan hadisai da ke magana rubutawa ko rashin rubuta ilimi ko hadisi sai da ya tsaya kafin su ya sanya su a ma'auni domin ne domin yana so ya gano gaskiyar lamarin shi ko ibnu abdulbar kamar yana ruwaito maka abin da aka ruwaito ne kai ma ka ji ka tsaya ka tace abin da ka ga idace shikenan abin wato bai maka tahqiqi ba ina fata an gano to shine sai malam yake cewa a duba ainihin wannan littafi na al-Imam Ibn Abdul Barri Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a cikin juzu'i na ɗaya shafi na 69 dama ta hakikin da ya fi shahara shine dai wannan na ainihin Abul Ashbal din Az-Zuhairi kuma akwai asalin tsohon bugu ba gan shi kwaya ɗaya ne rak sai ce wa annal qismu salis amma kashi na uku na wannan littafi ku kiyaye fa yana ba mu analysis ne game da wannan littafin don haka daga nan ne za ka gane karantawa ko karantar da littafin tabbini sunna ko in dai ana so a wa littafin kyakkyawar fahimta ko sai an tattara duka ko kuma kusan mafi yawancin littattafan da malam matsar ya kawo ba don komi ba saboda kaga yadda ka gane wannan ko haka zai zo wa sahihul bukhari haka zai zo wa sahihul muslim haka zai zo wa duk waɗannan littattafai to idan baka da waɗannan littattafai shi ya zo ya karanta ya nazari zai ce maka daga wuri kaza zuwa wuri kaza ga salon da Imam Muslim yake dauka to a matsayin ka na ɗalibin ilimi in ka karanta nan ka fahimta ko sai ake ka je ka bude sahihu Muslim din ka karanta abubuwan dan ka gansu a aikace to yana daga cikin wata hanya ta karantar da kai ka kware game da waɗannan littattafai na hadisi sai zama ran da Allah ya taimake ka za ka zo ka karantar da ɗaya daga cikin littattafan sai ka samu sauƙin hanyar da za ka bullo wajen ka fara samarwa da kanka gamsasshiyar fahimta sannan kuma ya zama kana da command wato kana da iko na na fahimtar da mutane fahimtarwa ta gaskiya saboda ka tsaya kawo wa littafin kyakkyawan nazari sakamakon ilimi da ka samu game da littafin amma ka samu bayani dangane da cewa kai ba Kano ne tudun wadar Zaria tana tsakanin sabon garin Zaria ne da kuma cikin garin Zaria idan ka je akwai tituna akwai masallatan juma'a akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk waɗannan bayanan kullum zaka bude ka karanta dangane da tudun wadar Zaria ka gaya mini ranar da aka taso ka gaba rana e mun san kawo digiri akan tudun wadar Zaria ka rubuta thesis za mu tafi ɗaurin aure don haka shiga motar gaba ba haka ya kamata ba za a je ɗaurin aure shiga motar gaba ƙarshen ta ka tafi da mutane sami domin baka san cikin garin Zaria ba baka san sabon garin Zaria ba balle ka gane tudun wadar da take tsakiyarta amma a tsari na irin wannan aikin daga ran da aka yi maka bayanin tudun wadar Zaria to sai ka sai ka taho tudun wada din a kawo ka kana rike da wannan littafi yana maka jagoranci yana maka jagoranci ka zauna a tudun wadar Zaria ka yi wata guda ka shiga Zaria gari ka shiga sabon gari ka je ko ina to wanda duk daurin aure ya kama ko da bayan shekara ashirin ne aka ce a taho in Allah so tudun wada da ruwa taimaka la yazana yawanci bari ku ji wannan littafin da ke gabana kusan duk ɗalibin da ya jami'ar islamiyya ta madina an karantar da shi musamman kulliyatul hadisi sharif amma yanzu ba ana magana yanzu ya karantar da bukhari ba ne ba ana magana ya karantar da muslim ba ana magana yanzu ya karantar da wannan littafin wani ɗalibin sai gaba zai iya ba me yasa saboda lokacin da ake karantar da shi kawai yana fahimtar karatun ne da larabci baya kokarin dabbaka abin wanda ka'idar ita ce kuji kun ga kamar yadda ne wannan haka ya kamata ran da zamu zo inda malam matar zai kawo mana bayani dangane da Bukhari haka ya kamata mu zo da sahihul Bukhari mun nunawa sannan sai mu ce kowa kuma ya je ya dauki waɗannan fasalai don haka kun ga wannan littafin jama'a kamar na ce kusan kwaya goma muke da shi a makarantar nan saboda abin da nake tsare daga gare ku shine yanzu aka tashi wannan darasin ka zauna nan har gari ya waye ko gobe ka yi sammako ka zo ka wuna a wannan wurin abubuwan da profesa matar zaharami ya faɗi a cikin waɗannan wurare sai ka buɗo fasul sami kismul awwal sai ka karanta sai ka ga abubuwan a aikace ka yi nazarin su ka kai ka komo ka yi nazarin su ka kai ka komo sannan suka koma alfasulul awwal alqismu sani shi ma haka haka har a gama analysis game da wannan littafin to duk wanda mas'alar ta taso ina tabbatar maka idan ka dauki wannan littafin ka samu kyakkyawan minti goma ka kalle shi ko sai ka je ka miƙe sai kai awa ɗaya kana lacca amma in dai nan aka karanta nan ka fahimta ka fahimta ma fa amma nan ka bari to shi ne wanda bai ajiye ba idan yana son ɗauka ice a ka tabbatar ku kunya sai ta kan mai a ran nan ka ji kunya ko kun fahimta jama'a saboda haka wannan karatun ba karatu ne wanda ba a karanta ka bar shi kuma shi kenan baka je ta karanta wuraren nan da yake faɗi ka ga gaskiyar maganar da ya faɗa ba ko kun gane jama'a da haka ni din nan da nake karantar da littafin bayan dama na karanta bayan abubuwan da matsarwarin kafari tun a tsohon bugu da muke da shi na wannan littafin wanda shi daidai da bugun matsar tun daɗin na duba amma duk sanda zan karantar da ku sai na ɗauka na yi nazari na ƙara duba wurin don ya zama in zo in ne muku bayani ne theory din yana tafiya da practicals din da ya surantu a kwakwalwata shi zai bani damar in iya fahimtar da ku hakikanin menene yake faɗi in ba haka ba ni ma sai dai ta karanta muku larabcin ana wucewa kawai na haka kowannen ku zage akan cewa zai zo ya samu lokaci fasli bayan fasli kismi bayan kismi da khatibul baghdadi yake faɗi shi ma yana bi ainihin yana nazari to sai malam ya ci gaba da cewa na'am واما القسم الثالث اما kashi na uku na wannan littafi taqyidul ilm daidai bangaren da yake magana akan kitabatul ilm faqad afrada minhu thalathata fusul fil ahadith wal athar al warida fil izn bi kitabatul ilm a wannan kashi na uku dangane da wannan rubutu na sunna da ake magana haƙiƙa khatibul baghdadi ya ware fasalau ne guda uku waɗanda ya kwararo hadisai da asarau waɗanda suka zo da sahabbai daga tabi'ai fil izini bi kitabatil ilmi waɗanda suke magana dangane da izini na a rubuta ilimi kun ga kenan khatibul baghdadi sai da ya fara kawo hadisai waɗanda ke magana akan kada a rubuta ilimi kada a rubuta hadisi ya faɗi matsayinsu da ma'anarsu ya kawo maganganun sahabbai da tabi'ai waɗanda ke cewa kada a rubuta ya kawo matsayinsu da kuma bayani dangane da mecece ma'anarsu da kuma wannan dalili ne yasa sahabbai a cikin waɗannan suka yi ishara zuwa ga kada a rubuta wato su kansu sun hana ko kuma dalilin da yasa su wasu daga cikinsu suka hannu suka ki rubutawa to anan kuma sai ya ware wasu fasalai guda uku al-fasl al-awwal was-sami was-salis yana kwararo al-hadith al-marfu'a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wal athar salafiyya da kuma asarai maganganu na malaman salaf fil izini bi kitabati al-ilm waɗanda suke bayani akan su kuma an ba da izini na rubuta ainihin ilimi an fahimta jama'a al'awwal na farko fi ma warada marfu'an ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin fasli na farko sai ya kawo hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad awrada fihi riwayatin kathira minha as-sihah minha as-sahih haqiqa khatib sai ya kwararo ruwayoyi masu yawa waɗanda daga cikin su akwai sahihai an fahimta misla hadisi abi huraira misali da daya hadisin abi huraira da ainihin abu huraira yace ma min sahabati ahadun aksar hadisan aksar hadisan minni wallahi cikin sahabbai babu wanda ya fi ni yawan hadisi illa ma kana min abdullahi ibn umar sai dai ba abdullahi ibn umar ibn amr aswad illa ma kana min abdullahi ibn amr sai dai fa abdullahi ibn amr fa innahu yaktubu wa la aktubu shi fa innahu yaktubu wa ana la aktubu shi yana rubutawa ni ba na rubutawa yanzu cewar shi yana rubutawa yana nuna ne ana rubutun hadisai a wannan zamanin a zamanin annabi don wannan ba zamanin sahabbai ba ne tun zamanin annabi ne abu hurora yake faɗi wannan magana wannan hadisin malam yake cewa yana nan a cikin babu kitabatul ilmi a cikin kitabul ilmi na sahihin bukhari samiyan na biyu wa an aiba har wa daga abu hurora قال أبو هريرة يتي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة da aka ci maka da waƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe yi jawabi sai is is is yana nufin ya kawo jawabin kenan a can sai ce ila an qala har dai aka kai inda annabi ya ce uktubu li abu sha ku rubuta abu sha abin da ya faru wannan ainihin shi ma bukhari ya ruwaito shi annabi ne lokacin da aka ci maka da waƙi ya tashi wa'azi mai daɗi ya tattaro maganganu masu muhimmanci da sai abu sha ya ji daɗin waɗannan hadisai da waɗannan jawabai sai ya ce wani zan Allah ka rubuta min wannan hudu ba taka da ke ɗauke da wannan hadisai sai manzo Allah ya ce uktubu li abisha ku rubuta wa abisha yanzu manzon Allah ya yi umarni da rubutun ilimi da hadisi ko bai ba to kaga wannan yana cikin Bukhari kuma yana tabbatar da cewa a zamanin annabi ana rubuta ilimi sannan ku ji wancan hadisi na farko yana nufin Abdullah dan Amr yana rubutawa wannan nabi yana nufin annabi ya bada umarni kowa ma ya rubuta ina in shi'a da ke cewa aliyu ne kadai ya rubuta ilimi a zamanin annabi aliyu ne kawai ya rubuta ainihin hadisi a zamanin annabi ina asalin wannan magana na ba a musu aliyu yana da rubutattun hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda an zo karatu na gaba zan zo muku da wannan sahifa ta aliyu Allah ya kiyaye wa duniya ita muna nan da ita a wannan makaranta to amma abin cewa ba wannan zai nuna maka cewa Aliyu ne kadai ya rubuta ba tun daga waɗansu hadisan kuma suna cewa wani da su wani da su wani su ma suna yi ashe kaga rashin adalci ne rashin ilimi ne kuma ka tattara duk waɗannan kai watsi da su sai ka dawo ka ce Aliyu ne kadai ba ka da bambanci da wanda shi ma in ya tashi zai ce Abdullahi dan Amr ne kawai yake rubutawa domin kuka dubi wancan magana ta Abu Hurairah tana nuna ba wanda ke rubutawa sai wa gashi sai yake cewa illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu yaktubu wa ana la aktubu magana ta wani fakaicin tana nuna cewa kamar ba mai rubutawa sai wa sai shi to kaga sai zuciya ne duk da wannan nassin ka ce aure shi kadai yake rubuta domin baka da dalilin da zaka makarkare da shi saboda ne saboda akwai wasu nasoshin da suka rubuta wasu na rubuta gashi annabi ya ce uktubu li abi kaga wannan uktubu ba umarni ne da ya wajaha shi zuwa ga aliyu ba umarni ne da ya wajaha shi zuwa ga ainihin abdullahi dan amr ba umarni ne a buɗe to yanzu cewar ku rubuta abu sha gobe kenan annabi ya sake wani wa'azin ba ma buƙatar sai annabi ya mana izini mu rubuta tun da jiyawa babu izinin an rubuta mala yake cewa salisan na uku hadith ibn abbas sai kuma ainihin hadith ibn abbas hadith ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala fi maradihi manzon Allah babu da lafiya sai yace ituni bi kitabin ku zo min da wani littafi aktubu lakum kitaban wanda zan rubuta muku wata rubutacciyar magana la tadullu ba'dahu wadda ba za ku bace a bayan wannan magana da na rubuta muku ba yanzu ga shi annabi yana cewa a zo da littafi zai rubuta kenan shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amintu da a bar wani abu a rubuce daga gare shi shi ya rubuta daga gare shi kenan wannan me yake rubutawa ai wannan me yake nunawa da a ce an kawo takarda annabi ya rubuta ba kenan an samu rubutacciyar takarda da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake ba a kawo takardar ba tare da in ka karanta fatul bari daidai wannan wurin a cikin sahih bukhari ibnu hajar duk ya bayyana da suka da ake wa umar da sauran saboda umar ya ce yana ganin annabi ba shi wani hali don haka wacce takarda annabi zai rubuta bayan gamu da littafin Allah jama'a kun fahimci wannan da kyau su yan shi'a da suka tashi sai suka ce ai zai rubuta tabbatar da wasiyar shi ne ta gabir qum ga ainihin aliyu ibnu hajar sai ya ce a in ma har da rubutun ne annabi zai da zai rubuta wannan magana ce da ya taɓa faɗin ta wanda yake cewa Allah da mu'mine ba su yarda kowa ya zama khalifa a bayana ba sai kai abubakar ya ce ba ita ce ma ya kamata a faɗi tun da ba ta ya riga ya faɗi kafin lokaci to zai dawo kuma ya soke ta ne duk waɗannan suna nan cikin bukhari sai kuma hadisi abdullah ibn amr ibn al-as hadisin abdullah dan amr ibn al-as da yace كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كسن شئنا ربط دون أبدا نجيش لغنزل الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال حر إن دي أبناء أن أمر الأعاصي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace uktub rubuta fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsuwa da Allah da raina yake a hannun shi ma kharaja minni illa haqq ba abin da ya taɓa fitowa daga wuri na sai gaskiya abin da yasa Abdullahi dan Umar yace duk abin da naji sai na rubuta daga manzon Allah kenan wannan yana nuna ne manzon Allah yana da rai duk abin da ya faɗa dai Abdullahi dan Amr ya ji sai ya rubuta to sai mutane suka ce mishi kai eh kai hankali fa watarin cikin fushi yake magana kaga ko yi magana cikin fushi to ta yi ba daidai ba ce dan haka ka daina rubuta komai sai ya ce annabi ga abin da mutane suka ce shine annabi ya bashi wancan jawabi cewa uktub ci gaba da rubutawa fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah da raina yake a hannun shi ma kharaja minni illa haqq ba abin da ke fitowa daga gare ni sai gaskiya yanzu wannan yana tabbatar da ya ci gaba da rubutawa ko baya tabbatarwa a wani zamani zamanin annabi to kaga ashe khatibul bagabadu yayi nasara akan su ta hanyar waɗannan nasoshi da ya tsayaye musu karatun tanatsu ya gano cewa gaskiyar lamari waɗannan hadisai tun a zamanin manzon Allah an rubuce su kaf kamar da aka rubuta alqur'ani kaf to amma dukkan musulmi kowa ya yadda cewa tattara qur'ani a wuri ɗaya da tsarin da ake ganin shi a yau ya faru ne bayan manzon Allah haka bai sa wani musulmi ya yi shakka tabbacin wannan alqur'ani ba to haka waɗannan hadisai a yadda kake ganin su a yanzu a Bukhari a Muslim a Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah a yadda kake ganin su a Musnad al-Imam Ahmad da Musnad al-Tawalisi da Musnad na Ibn Abi Shayba da Musnad al-Umaydi da Muwatta ta Malik da Musannad da Ibn Abi Shayba da na Abdul Razzaq a yadda kake ganin su a yanzu ba haka suke a zamanin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam to cewa an yi aikin tara su ne da tsara su a haka bayan zamanin annabi bai kamata ya saka maka shaida ba don ka ce kana shakka ai shakka bai kamata ya saka maka shakka ba don ka ce kana shakka to sai a ce to shi ma qur'ani sai kai shakka da haka dudduɗe ne shi ma alqur'ani ba a tara shi a zamanin annabi ya zama yadda yake ba amma yana nan a rubuce amma bayan annabi ya rasu aka je aka tattaro shi aka tabbatar da shi a yadda yake kuma kai ka karbe shi baka shakka eh to haka hadisai ma dukkan su an rubuce su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma maganar cewa waɗannan hadisai an tsara su to sai zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau kuma wannan jama'a yana daga cikin aiki na editing duk wanda ya sani da journalism da reporting shine a lokacin da ake tattara gutsattsarin bayanai ba a tsara su a lokacin don in ka tafi cewa ba ka tsara su to da yawa za su subuce maka shi ne duk sanda ka shiga daji ka yo ice in ka ce kai ba za ka tsaya ba za ka ɗauko ba sai icen da ka tabbatar busasshe ne ramau kuma wanda ike ba in an kunna shi baya waji to in Allah so daidai lokacin da abokanka za su yi kai goma to kai kuma bai wuce ka samo kai ɗaya ba to in suka zo gida suka fara warewa suka fara warewa sai su samu lafiyayyun kai biyar masu kyau a daidai lokacin da kai da ka tsaya tacewar a daji kai ɗaya kake da shi yanzu don haka ku kiyaye a wancan lokaci na tarawa to duk abin da suka ji sai su rubuta duk abin da suka ji sai su rubuta to da malamai suka zo daga bayan su su ne sai suka fara sannafa su suna tsara su to in ka fahimci haka shi ne qur'anin haka aka yi amma baka taba shakka cewa qur'ani ai bayan annabi ya rasu aka ainihin rubuta shi ba dan haka ya za ku lazumta mana abin da har annabi ya mutu ba a rubuta ba to amma me yasa kake faɗin haka akan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dan ainihin zindiƙanci ko kuma jahilci zindiƙanci shine dama can baka yi imani da maganganun annabi ba amma kana neman dalilin da zaka makale ne duk rauni shi wanda zai hana ka bi idan kuwa jahilci ne to rashin sani ne gaba ɗaya kai ka ga suka to anan sai ake inna ma shifa'ul ilmi al maganin jahili shine ilimi sai malam yake cewa waminha ad-da'if kar ku manta ba ma malam ya ce lokacin da khatibul bagdadi ya fara waro waɗannan hadisai daga annabi ko ya kawo sahihai to sai kuma yace daga cikin su akwai da'ifai wa hiya kafiratun suma hadisan da suka ce a rubuta ha waɗanda suke da'ifai suma suna da yawa sai dai wa ba'daha qad ya'tabidu sai dai wasu su za su karfafu da waɗansu Allah ya sa kun fahimci maganar wato hadisan da ke cewa a rubuta hadisai a rubuta ilimi nau'i zuwa yanzu an samu biyu akwai sahihai to akwai kuma da'ifai sai dai yana cewa da'ifan munjabarau ne abin da ake nufi da adda'iful munjabar shine da'ifin da ya kwanta amma aka tashe shi tsaye zai tsaya amma shi da kanshi fa ba zai iya tashi ba shi ne suke kira alhassanu li ko kuma ƙasa da alhassanu li ghairihi shi ne wanda za ku ji sun ce salih ko kuma ne jayyid waɗannan su ne sunayen da galibi suke gaya musu akwai hadisin da hasanun da ghairihi ya ma dan fishi kwari shine in suka zo sai ka ji sun ce haba hadisin salih haba hadisin jayyid na fata an gane to irin su ne nan yake ishara gashi sai yake cewa unzur riwayat ka duba wannan riwayoyi fi taqyidul ilm a cikin littafin taqyidul ilm daga shafi na 65 zuwa shafi na 73 kun san fa ina gaya muku wannan bugun namu sabon bugu ne wanda yake bayan profesa Matar Zaharani ma ya rasu aka yi wannan aikin wanda na gaya muku Sayyid Abdul Ghaffar Ali shi ne wannan aiki da haka in ka koma ka duba shafi na 65 na wannan littafin na wannan bugun da ke hannunmu ko za ka ga ainihin ba za ka ga waɗannan hadisan ba to yanzu me za ka yi kenan sai ka ce to abin da za ka yi bari ka yi ƙoƙarin gano ainihin fasalai ɗin idan ka bi ka gano waɗannan fasalai to shi kenan sai kuma sai ka bi sai ka gano to ina waɗannan ainihin hadisai suke na fata an gane kaga gashi ne yace al-faslu thalith babu zikirin riwaya an tabi'ina fi zalika to in ka ci gaba sai ka ji ya ce al-faslu thani daga kismi na farko kenan inda yake gaya mana din nan an gane gashi al-faslu thalith خوف سيران العلم في غير إلى غير أهله ومن دفن الكتب وأتلفها لذلك kai akwai malamin ma da wani sai kama littafin sai kone wani kuma sai binne su a ƙasa saboda tsoron kada mutane su watsar da hadda su zo su dogara da littafin tun da dai shi ya haddace hadda ta zaunu sai dai sai lalata su ba wai don mugunta ba kai ma ka haddace in ka haddace rubuta ka ajiye daga baya kai ma lalata don kar wani ya dogara da littattafan ne shi yasa an gana karanta sayar alamin nubala tarihi wani malami wallahi alim ba zan iya tunawa ba yake cewa da na samu wani da rai da sai na sa adda duk na datse hannun shi ce saboda duk hadisai da ilmomi da sai an haddace sai an yi kaza duk ya rubuce su don haka ya lalata mutane sun daina hadda to Allah maraukakin sauke taimaka to malam sai kuma yace wal faslu sami sai kuma fasli na biyu anwanahu bi qawlihi sai ya kafa mishi unwani shine ya buga mishi unwan shine anwanahu bi qawlihi ya kafa mishi unwani da cewa babu zikri marru anhu min as-sahaba radiyallahu anhum annahu kataba al-ilma aw amara bi kitabatihi babin da ke bayani akan ambaton waɗanda aka ruwaito daga cikin sahabbai cewa ko dai a samu shi ya rubuta ilimi ko kuma ya yi umarni da rubuta ilimi kaga a ƙarƙashin wannan babin kuma zai biyo bayan waɗancan hadisai ne marfu'ai sahihansu da waɗanda suke ba'ifai to zai biyo bayan kuma da ne da umarnin sahabbai da ayyukan sahabbai mawqufai kenan waɗanda ke tabbatar da cewa a rubuta din sai ce wa qad awrada fi hadha al-fasl riwayati kaseerin ka riwayatin kaseeratin anhum wa aktharuha sahihatun mana yace haqiqa khatib al-baghdadi a wannan fasli na biyu ya kwararo riwayoyi masu yawa daga sahabbai kuma mafi yawancin waɗannan riwayoyi ingantattu ne iz domin kuwa منها ما هو في الصحاح wasu ruwayo ma daga cikin bukhari suke da muslim da sauran tafai ingantattu wa minha ma huwa fi sunan waɗansu kuma ma suna daga cikin littattafan sunan ne kamar abu dauda da nasa'i da tirmidhi da makamantansu wa gairiha da waɗansu su wa lam yukhliha min ta'liqatihi wa lam yukhliha min ta'liqatihi wa istinbatatihi rahimahullah sai malam yace amma ko da khatibul bagdadi ya kwararo waɗannan maganganu daga sahabbai ko waɗanda ke umarni da rubuta ilimi ko bai kyale su ba ba tare da ya biyo baya da ta'aliki da kuma fitar da hukunce-hukuncen da suke ɗauke da shi ba shi yake nuna maka khatib ba rawi ba ne kawai ma'ana in ya ruwaito sai kuma ya tsaya ya ɗan wani ta'aliki don mujtahidi ne in ya ruwaito sai ya tsaya ya dubi to kaga wannan hadisin zamu iya cire kaza zamu iya cire kaza shine yace walam yukhliha min ta'liqatihi wa istinbatatihi rahimahullah imam al-khatib da ya ruwaito waɗannan bai kyale su ba ba tare da ta'liqi ba ba tare da fito da hukunce hukunce cikin su ba min zalika masalan na daga cikin haka misali ma ja'a fi ta'qibihi ala ma ruwa an abi sa'id al-khudri abin da yazo game da maganar da ya biyo baya da riwayar da aka ruwaito daga Abu Sa'idin kala cewa da aka yi dinnan Abu Sa'id ya ce ma kunna naktubu shay'an ghayra al-Qur'ani wat tashahhud mu ba ma rubuta komai in ba al-Qur'ani da tahiya ba jama'a kuna fahimtar me ya kamata yanzu kai tunanin khatibu zai ce anan a can baya an roƙo na hadisi cewa abu sa'idin ya ce annabi ya ce kada a rubuta ilimi a bisa maganar musulun kenan da musulun ya ce marfu'i ne a bisa maganar buhari da buhari ya ce mawqufi ne to yanzu in har ya tabbata da gaske abu sa'idin shi ya faɗa to wannan magana a zahiri ta yi karo idan ya tabbata abun sa'idin shi ya faɗi cewa annabi ya faɗi wannan to wannan magana ta yi karo kuma da magana annabi don ga ta cewa yake ma kunna naktubu shay'an ghayra alqur'ani wat tashahhud ba mu kasance muna rubuta wani abu ba in ba alqur'ani da tahiya ba yanzu tahiya mai ce hadisi ne kuma tahiya mai ce ilimi ne fiqh ne kenan yanzu wannan magana daga Abu Sa'id tana tabbatar da a zamanin Annabi suna rubuta Qur'ani tare da ilimi tare da hadisi har haifu qala bari ka ji abin da khatib al-baghdadi yace da ya biyo bayan wannan magana da ta'liqi sai yace wa abu sa'id shi fa abu sa'id din nan huwa alladhi ruwa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala shine ba aka rawaito cewar wace manzon Allah yace la taktubu anni siwal qur'an in ba qur'ani ba ka rubuta komai daga gare ni wa man kataba anni ghayra al-qur'ani falyamhahu wanda duk rubuta wani abu daga gare ni ba qur'ani ba to share shi yanzu idan ya tabbata annabi ya faɗi wannan maganar to Abu Sa'id ya saba mata kenan can da suke karawa tare da Qur'ani su hada da fiya idan ya tabbata cewa shi Abu Sa'id ne ya faɗi maganar to da wace za mu yi aiki da cewar da yayi kada a rubuta wani abu in ba Qur'ani ba wanda ya rubuta duk wani abu wanda ba Qur'ani ba ya share ko kuwa da cewa mun kasance ba ma rubuta komai sai Qur'ani da tahiya maganganun da dole suna da karo da juna an fahimta sai yake cewa sunna huwa yu'buru annahum kanu yaktubuna al-Qur'ana wa tashahhud to sai Abu Sa'id da ya ruwaito waccan magana cewa an ce Annabi ya ce ka a rubuta in ba Qur'ani ba wanda ya rubuta wani amma ba Qur'ani bai share sai kuma gashi yana bada labarin sun kasance suna rubuta Qur'ani da tahiya wa fi zalika dalilun a cikin wannan magana ta Abu Sa'id akwai dalili annan nahaya an katibi ma siwa al-Qur'an hani game da rubuta wani abu wanda ba al-Qur'ani ba innama kana ala alwajhi allazi bayyanahu to ya faru ne a bisa fuskar da muka bayyana ta min an yubaha bi kitabillahi ta'ala ghayruhu dan kar a rubuta wani abu a zama an kamanta shi wannan abu da littafin Allah aw yushtaghala 'an al-Qur'ani bi siwahu ko kuma wa an yushtaghala 'an al-Qur'ani bi siwahu ko kuma sun ji tsoron haka ne cewar dan ka a shagaltu da ainihin wato rubuta wani abu ko a shagaltu da wani abu ainihin aba al-Qur'ani falamma umina zalika yayin da aka amintu da haka wada'at al-hajatu ila katib al-ilm aka buƙatu zuwa ga rubuta ilimi lam yukrah katbuhu sai ba a ci gaba da kyamar rubuta shi ba kama lam tukrah as-sahaba kamar yadda yake sahabbai da su kyamaci katbat tashahudi rubuta tahiya ba kaga kenan wala farqa bayna tashahhud wa bayna ghayrihi min al-ulum babu bambanci tsakanin rubuta tahiya da rubuta sauran ilmomi fi annal jami'a laysa biqur'an domin dai dukkan su dai ba qur'ani bane eh tahiya ba qur'ani bace hadisi ma ba qur'ani bane tarihi ma ba qur'ani bane saboda haka in dai har an bada izini suna rubuta tahiya a wannan lokaci to duk ɗaya ne da an bada izini ma a rubuta hadisi kenan duk ɗaya ne an bada izini a rubuta fiqh da sauran abubuwa kenan sai yake cewa wa man yakuna katbu sahabati baqa wa man yakun kataba sahabatu ma katabuhu min al-ilmi ba zai yiwu a ce sahabbai sun rubuta abin da suka rubuta na ilimi ba wa amaru bi katibihi kuma sun yi umarni da rubuta shi illa ihtiyatan sai dai kawai domin samun natsuwa da kuma taka tsantsan kama kana karahatuhum li katibihi ihtiyatan kamar yadda kuma kyamar da suke wajen rubuta shi ita ma taka tsantsan ta ja rubuta ilimi da suka yi taka tsantsan ne na kada a wayi gari abin da ke kawa zube kuma ba a da shi a rubuce eh to haka kuma kyamar rubuta shi da suka yi sun ji tsoron kada a dogara da abin da ke rubuce a yi sakaci hadda da watsi kenan yanzu in ka fahimci wannan abin da khatibul bagdadi yake ta'aliki akan waɗannan hadisai da yake ruwaitowa shine yanayi yana kokarin nuna maka ashe ma ya kamata ma in ma har an tabbatar da hadisin Abu Sa'idin cewa marfu'i ne ta fahimci cewa ba ma tufka da warwara suke da tsakanin shi da wannan ba domin sai a ce ai dalilin hannu shine taka tsantsan to nan kuma dalilin da ya sa suka rinka rubutawan shine shi ma taka tsantsan wannan ne yasa kake rubutawa sai ka ce saboda in hadda ta tirawa in koma ga abin da na rubuta wannan ne yasa kake rubutawa ai wannan ne yasa baka rubutawa saboda kar in dogara da rubutaccen bari haddar ta yi rawa yanzu an tambaye ka a dunkule me yake nufi sai ka ce taka tsantsan taka tsantsan ya sa ya rubuta a can taka tsantsan ya sa waki rubutawa a can sarki ya tabbata ga Allah gashi a ƙasa yace a duba littafin taqyidul ilmi a shafi na 93 zuwa 94 amma al-faslu thalith yace fasli na uku kuwa min hadhal qism a cikin wannan kashi kashi na biyu kenan dan haka in ka je littafin yanzu zaka tafi ne inda kashi na biyu yake an fahimta jama'a dan ba haka ba za ka yi ta ganin faslul awwal faslul sani sai a sake tafiya sai ka sake ganin faslul awwal faslul sani to lallai sai ka yi kokari ka gano ina ne inda alqismul awwal yake ina ne inda alqismul sani yake har gashi da alqismul rabi har zuwa inda zaka zo ka samu gashi nan imamul khatib ya tattauna duk waɗannan abubuwa baki daya kenan ku ji littafin khatibul bagabadi ya kasanta shi ila aqsamin arba'a zuwa kashi hudu to kowane kashi kuma ko in yazo sai gutsutsura shi zuwa fasl al-awwal wa thani wani fasl al-awwal wani fasl al-thani wani fasl al-thalith wani fasl al-awwal fasl al-thani haka ko kun fahimta jama'a dan haka ka tsaya kai littafin dirasa kyakkyawar dirasa idan ba za ka bi wannan tsarin ko za ka waye gari ka karanta littafin cikin fahimta to kuma yanzu kai tun da ka ji waɗannan darussan ko to ba ka buƙatar ma sai ka rinƙa yi ɗauki ɗaiɗai ba sai kai wa littafin karatun ta natsu gaba ɗaya sai ka biyo shi gaba ɗaya shi kenan sai karance shi jama'a kun fahimta Allah maraukakin sauki ya taimaka na'am amma al-fasl al-thalith sai yace dangane da fasli na uku min hadha al-qism a wannan kismi na biyu faqad khassasahu li dhikri riwayati an at-tabi'in fi dhalika ya kebance wannan fasli ne domin ya ambaci riwayoyin da suka zo daga tabi'ai game da haka me game da hakan game da cewar an rubuta haifu saqa bi asanidihi ila kibarit tabi'in a inda ya kwararo riwayoyi da isnadojin shi zuwa ga manyan tabi'ai wa immatuhum da kuma limaman su tilkar riwayati anhum wadannan riwayoyin daga gare su fi ko tilkar riwayati anhum fi kitabatihim min hadith wadannan riwayoyi daga gare su suna bayanin cewa a rubuta ko kuma su kansu sun rubuta hadisi wa iznihim li talamizihim da kuma izinin su ga ainihin almajiran su bal wa haffihim ala kitabati alhadis kai har ma da kwadaitar da su akan rubuta hadisi ba shi a ƙasa yace sarrabul muallif hadhihi riwayat mawallafin shine khatib ya kwararo ra'ayin riwayoyi daga shafi na 99 zuwa 133 وقد ساق هذه الروايات عن التابعين حقيقة قرار وضم الروايين لدى التابعين والتي قبلها عن الصحابة بكم وضم بسك ذوكا فنسو بغا أيمن وقد ساق هذه الروايات عن التابعين والتي قبلها عن الصحابة الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم حكما شيما ابن عبد البر كو وضم الروايين كما يد خطيب يخاوسكو shi ma kuma ya kawo su daga sahabbai da tabi'ai ainihin a cikin littafin shiga mai umarani da ilmi a cikin shafi juz'i na ɗaya shafi na 64 zuwa 69 na fata an gano na'am eh eh kismi na uku kai ko eh kismi na uku ne to shine sai yake cewa amma an sababu tisa'in nasu fi katibil ilmi fi asri ma ba'da tabi'i to dangane da sababin da yasa mutane suka yalwata wajen rubuta ilimi a zamun nan da suka biyo bayan zamun nan ainihin tabi'ai ina fata an gane wattikalihim alal kitab da kuma ainihin wato dogaran su akan littafi to yanzu sai kowa ya natsu an fara abin da malam ya faɗi a cikin sunan littafin an fara taɓawar yanzu yadda sahabbai ke rubuta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin su da bayan zamanin su tabi'ai suka zo suna rubutawa ko to zaka iya cewa duk kusan salo ɗaya ne manufofin ɗaya ne to da zamanin bayan tabi'ai daga tabi'u tabi'i ne kenan to sai abin ya fara daukan salo wajen ne wajen ainihin tsarin rubutu din da suke yi sai yake cewa wa amma an sababi tisa'in nasu fi katibin ilmi fi asr ma ba'da tabi'ina dangane da sababin fadadawar da mutane suka yi game da rubuta ilimi a nan da suka zo bayan tabi'ai wattikalihim alal kitab da kuma dogaransu da suka rinka yi akan littafi kuma wannan ya saba ma zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai wanda su kuma suna tsoron dogaro akan littafi amma kun ga a zamanin tabi'ai a bayan tabi'ai suka fadada kuma sai suka koma suna dogaro akan littafi kun ga abin ya fara tatawu ko ya fara tatawu salo fa yaqulu al-khatib rahimahullah da abin da babban malamin khatib Allah ya ji kanshi yace innama tasa an-nas fi katib al-ilm ai abin da yasa mutane suka fadada wajen rubuta ilimi wa awwalu ala tadwinihi fi suhuf kuma suka dogara akan abin da suka rubuta na shi ilimi din a takaddu ba'da al-karahati lidhalika bayan kyamar da suka yi wa wannan ainihin wato rubutun ilimi a da لأن الروايات انتشرت والمسانيد طالت بعدن komai wasai don riwayoyin sun watsu yanzu riwayoyin sun watsu sannan kuma isnadodin ha su kuma sun yi tsawo wa asma'ir rijal sunayen mazaje wa kunahum da alkunyus wa ansabihim da kuma ainihin nasibba su nasaba kasurat sun yi yawa to mu za mu dubi waɗannan abubuwan da ina son ne a rinƙe karatun ana fahimta anan khatibu ya fara kawo dalilin da ya ja bayan tabi'ai abin ya fara daukar salo na farko dai da zaka je Madina duk abin da kake so na ilimi to wanda duk zai karantar da kai yana nan a garin abin bai warwatsu ba na biyu isnadodi sun yi tsawo daga baya a da zaka je ne a matsayin ka kai tabi'i sai ka samu sahabi shi kuma sahabin shi ya ji a bakin annabi da ga kawai cewa ba kai an Umar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina wani lokacin sai ya faɗi dan uwan shi tabi'u tabi'ina sannan ya faɗi tabi'i sannan ya faɗi sahabi sannan ya faɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya samu abin da gajarta shine a matsayin shi na tabi'u tabi'ina sai ya ruwaito daga tabi'i sannan sahabi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama kaji ainihin tsawon da isnadodin suka yi sannan wa asma'ur rijal ha sunayen mutane wa kunahum da alkunyarsu abuwa ne abuwanci wa ansabuhum da kuma nasibba ha a ce az-zuhairi ha al-makki kasrat wannan kuma sun yi yawa da kun kuna gari ɗaya duk wanda ka gani ko ka so ko baka so ba sunan shi al-kufi dan dukkan ku a kufa kuke da ku ɗaliban da su malaman to amma yanzu malaman rayu sun taho madina malaman marwa sun taho madina malaman makka sun taho to shirazawa sun taho don haka sai ka ji ashirazi al-kufi al-marwazi ar-razi kaga kasurat misali da dukkan ku kuna hada a Sokoto ne sai dan fuji ya zo kafa daula kanawa suka taho zazzaba suka taho katsinawa suka taho daular borno suka taho to kaga idan da kowanne za a ce alfallati da fulatani to yanzu wani za a ce alburnawi wani za a ce alhausawi wani za a ce to kun ga abubuwa in suka fara yawa kuna fahimta to dole a ɗauki salo to daga nan za a gane waɗannan mutanen ko they were ko kuma ka ce they are highly professionals sun kware domin bari ka ji ba gidaje shine in ta sauya baya sauyawa dan haka hatsi ta zo ta rike shi yawa an yi kwalta sabuwa a garin su amma an je an sa kabarko can wanda ya tare ta dan haka in dare yayi sai shimfida dabbuma sai kwanta lokacin zafi ya huta a kawar su ha sai aka zo sai aka bude ta mota na wucewa to sai ga to ai sun ga sha biyun dare ne ai motocin sun daina wucewa sai zo kwanciye shi me za ta yi sai ta mike shi saboda ta sauya shi bai sauya ba to duk wanda yake da ilimi jama'a yana yana duban halaye ne to duk wanda bai da ilimi koko to muqallidi ne to muqallidi ko shi dama gam yake ba ya canzawa waɗannan malamai na bayan zamanin tabi'ai da suka dubi waɗannan dalilai da ina son ku nutsu da kyau su ne dalilan ruwayoyin yanzu ba a gari ɗaya suke ba sun warwatsu don haka in ka ji ruwa ɗaya a madina sai ka tafi marwa za ka ji ta biyu daga marwa sai ka dawo shiraz za ka ji ta uku daga nan sai ka tafi madina za ka ji ta haka to ka gaya mini daga wancan garin zuwa wancan garin wahalhalun da za ka haɗu da su za su sa manta to in ka fahimci cewa to ai malaman mu ba sa rubuta to ai malaman ku a gari ɗaya suka rayu da su da malaman su so ba su da waɗannan irin abubuwan na ƙalubalen tafiye-tafiye da kuke da su jama'a kuna fahimta kuwa don na son ku gane wannan ita ce annakta fi hadha dars me yasa aka fara samun tatawur me yasa salo ya fara canzawa shine da a gari ɗaya ake yanzu an warwatsu da dukkaninmu muna dangantuwa zuwa ga kabila ɗaya ne zuwa ga gari ɗaya zuwa ga yare ɗaya don haka baka da matsala amma yanzu sai ka ga isnadi ɗaya Bukhari ya karɓo shi daga malamin Kufa ne shi malamin Kufa ya karɓo daga malamin Basra malamin Basra daga malamin Wasit sarki ya tabbata ga Allah da Kufa da Wasit da Basra kamar Kano ne da Zaria da Kaduna sai ka zo Kufa sannan sai ka tafi Basra to a tsakiyar su ne aka yi gari sai aka sa wa garin Wasit sai ka ce kamar Kano Kaduna to sai ga Zaria to yanzu ka ba riwaya ce ka karbo ta daga Bakano kai da barbare shi kuma ya karbe ta daga wurin mutumin Kaduna shi kuma mutumin Kaduna daga wurin mutumin Zaria shi kuma mutumin Zaria daga wurin mutumin Katsina mutumin Katsina daga wurin mutumin Gombe mutumin Gombe daga wurin Taraba mutumin Taraba daga wurin mutumin Birnin Kebbi ka ga mini ya kake tunanin yadda nasabar nan take jijjuwawa idan baka rubuta ba ba zai kamar da basakwace ya zama bagwambe ba ko kun fahimta zama ina son ku fara makin wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa salo ya fara canzawa na tadwini sunna daga nan ba gane mutanen nan sun iya kuma sun kai su zama malamai an fahimta jama'a sai ya ce wal ibarat hakanan ibarori bil alfazi na lafuzza na karban hadisi ikhtalafat sun saba daidai lokacin da a garin ku da duka akhbarana kuke cewa kawai sai wani malami ya iso daga katsina sai ku ji ya fara cewa haddasana a'a wata ran wani malamin ya zo sai ku je na cewa haddasakum ban san ko kun taɓa bincika kun ga irin wannan ku ɗauke su tsofaffin littattafan hadisai kamar littafin az-zuhud na ibn mubarak sai ka zo mun mubarak yana cewa haddathakum to aka zafi ta mala ya haddathakum to yanzu kaga irin waɗannan lafuzza sun canza ko to sai ka ringa rubutawa kuna ganin sai fara da cewa haddasana sai ku ji gaba na gaban shi ya ce amba'ani sai ku ji na gaban shi ya ce qara'atu alaihi kun ga al'ibaratu bil alfaz ikhtalafat ibarori da lafuzza na karban hadisi da bayarwa sun saba sune siyagul ada'i wa tahammul dan haka fa ajazatil qulub an hizz ma zakarna sai zukata suka gagara haddace waɗannan abubuwa da muka ambata wa sara ilmul hadisi fi hadha zaman sai ilmin hadisi a wannan zamani ya waye gari أثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه من الكتاب وعمل السلف من التعب في الكتاب وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين بذلك فأكوى يجري زكاة سكا كاسا haddace abubuwan nan da muka faɗi saboda rikita rikitar ta yawa to sai ilimin hadisi a wannan zamani sai ya zama asbata min ilmi al-hafiz ha yana fin tabbata ne a ilimin mahaddaci ma a rukhsati rasulullah sallallahu alaihi wasallama in ya dauki saukin da manzon Allah ya liman ba ufa hizzuhu fil kitab ga wanda ainihin haddashi ta rauni a littafi wato a lokacin sai ya zama hafizi babban gangaren masani dole ne duk dabarar shi ko ya koma ya ci waccan rahusar da manzon Allah ya koma yana rubuta yanzu jama'a misali ka dauke da alqur'ani yake yadda ba ka ga wata surar ta yi kama da wata sura a farkonta hamim hamim alif lam mim alif lam mim alif lam mim ra ha to nan ka dubi yadda wata sura za ta tawo sai ta kare da wallahu wasi'un alim wata sai ta kare da wallahu azizun hakim wata sai ta kare da wallahu ghafurur rahim to waɗannan ikhtilafi na ibaratul alfaz to dole ba su sa ka ce abinda za ka yi ƙur'anin nan ko da an karanta maka ka haddace a gaban malami bari ka je ka rubuta har sai ka nuna tukuna to in tafiya ta tafiya sai ka ce kai wallahi bari ka bari don ka ga an fara zuwa wani karatun wanda ya yi kama da wannan amma ya saba don ka rinƙa kana gwada kana gani jama'a kun gane wannan na haka sai ya zama waɗannan manyan mahaddata suka koma suna cin wannan sassauci da manzon Allah ya ga duk wanda hadda shi take da rauni to sai koma dogara da littafi wa amalu salaf min sahaba wa tabi'in suka koma kuma suna bin aiki na sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min al-khalifina bidhalika waɗanda suka mai gurabu wato waɗanda su ne suka gaji sauran waɗannan sahabbai da tabi'ai su ma sai suka ainihin gaje su da yin haka shine sai suka gane cewa a idan ya zama sahabbai a zamanin su ma suna rubutawa babu waccan rikita rikitar to balle mu da ke da wannan rikita rikitar wallahi nahnu aula bi hadhihi ar-ruhsa minhum wallahi mu muka fi su dacewa mu ci ta in dai su ma an yi musu rahusa to fa min babu aula nahnu an nusarikahu fi tilka ar-ruhas wannan magana ba ta nima da yace a duba shafi na 64 zuwa da biyar cikin taqyidul ilm din wa ba'd malam yace to bayan haka faqad iktafawtu fi hadhihi al-faqra بالاقتصار على تحليل ما ورد في الأقسام الثلاثة الأولى من كتاب تقييد العلم للحافظ أبي بكر الخطيب يتبان هكا ما تقيت أولا الأولي وتوقع wajen takaitawa dangane da tahlili tahlili shine tsayawa a yi bayanai irin waɗannan dalla-dalla analysis don bayyana abubuwan da suka zo a kashi uku na farkon littafin taqayyidul ilmi na babban mahaddaci malam abubakar al-khatib al-mutawaffa sanata 63 wa 400 hijriya tafiya za ta tafiya yanzu zan fara kallafa muku wani abu a tsarin malaman hadisi shi ne duk mutumin da ka rike sunan shi ko abu na biyu shine ka rike lokacin da ya rasu shine a wurin malaman hadisi manta da lokacin haihuwar shi manta da yawan shekarun shi duk mutumin da ka rike sunan shi ibnu hazm sai kai sauri sai ka ce shekara ta kaza da kaza hafizul bagdadi sai ka ce shekara ta kaza da kaza imam al-bukhari sai ka ce shekara ta kaza da kaza ban taba muku wannan magana ba saboda komai lokaci ne to malam ya fara mana ishara anan amma zai zo nan gaba wanda yake wannan yana daga cikin haƙƙin duk wanda zai shiga harkar sanin malamai yadda ka haddace sunan khatibul baghdadi al-imam abubakar kaza kaza to kuma sai ka ce al-mutawaffa sanata kaza wa kaza kai marmaza ka rinka haddace wannan ko da baka haddace kalmar al-mutawaffa ba dai ita larabci ce zaka iya sa taka amma sai ka ce al-qadi iyal sai ka ce 544 44 بعد المئة الخامسة أربع وأربعين وخمسمائة هجرية بكافة سنة كوبا كفة كل نسيك فديش كان أبو بكر محمود بن سيكة شكرة تدود إيدا دليب إيدا كذا محمد ناصر الدين الألباني سيكة شكرة تدود إيدا دليب إيدا كذا دين با سيكة حكا كيكو كريك ريك وانا kowanne malami ka rinka rike lokacin rasuwar shi ba sai ka rike ranar ba shekarar domin za ka zo ka ji fa'idar kiyaye shekarar to gashi yake cewa na tattaro maka waɗannan bayanai waɗanda suke tattare a cikin kashi uku farko an gani kashi uku na farko na littafin khatib al-baghdadi mai suna taqyidul ilm littafin yana da kashi hudu ne jama'a kafin shi gashi al-qism al-awwal al-qism al-thani al-qism al-thalith alkismin rabe to yana cewa yanzu ya gama maka bayani dangane da al'aqsamus salasatil ula kenan cikin hudu na littafin ya yi maka darasin nawa ukun shi yanzu saura daya bisa hudu shine bakiya rub alkitab saura daya bisa hudu na littafin sai yake cewa Allahu akbar mustafidan to bari ka ji amana ta ilimi ba muna ta yaban professor ba sai ce duk waɗannan bayanan da nai na fa'idantu ne mimma katabahu al-ustaz Yusuf al-Ash daga abin da babban masani professor Yusuf al-Ash ya rubuta fi tasdirihi min kitab a muqaddimar da yawa littafin tsohon bugu ne na littafin ina nan ina ta zakulo shi jama'a don ga inda nake tattara littattafan ƙaribul bagdadi amma ikon Allah har yanzu ban gan shi ba tsohon bugu ne na littafin an fahimta jama'a amma in Allah so ana nan kai na yawo sanda na yawo tsohon bugu ne nan na jin naira uku na saye shi to wannan littafin shi asalin wannan profesa da ya zo zai mishi ta haƙiƙi ko sai mishi doguwar mukaddima wadda mukaddimar sai bi sai analyzing din littafin gaba daya bari gaya muku wannan na daga cikin mizar malaman ƙasar masar na da da malaman ƙasar siriya na da suna yin karatu ne karatu na gaskiya bi ghaddin nazar wallahi an kaunihim salafiyyi bari ga muku kasashe hudu ne suka shahara misra sudan al-maghrib al-arabi sannan sai kasar sham wallahi da zaka ganshi ko wani ma sai ka ce ba musulmi bane amma in ka ga aikin da yawa sunna wallahi za ka yi mamaki yanzu wani profesa ba magaribe ko akwai littattafan shi da yawa a nan akan ilimin hadisi da sunna wallahi wata rana da na gan shi tsakiyar wasu mata ana shiri a tasha a aljazira sai hankali na ya tashi sai na zaro ɗaya daga cikin littattafan sai na ga sunan shine daidai yadda ake sawa sannan maganganun da yake an ɗauko shi ne a matsayin babban malamin hadisi amma ba gemu ba saje ba komai gashin kan ma irin yadda ka san gashin galibin professors sai kodi ya cinye tsakiya sai tandar neman tsakiya nan yana sheki sannan bai sawo hula ba kuma rigar da yasa ya sanya irin mai dan gajeren hannun nan ne ya dogon shamla haka kawo an tsai da shi an zaunar da shi haka kanan mata yan jaridu da mata yan human rights activists suna program kuma malamin hadisi ne a yanzu dai a magharibul arabi babu kamar shi to irinsu idan ka tafi karatu a sudan ko irinsu ne galibi za su karantar da kai sai ka nazo idan ka tafi karatu a misra ko irinsu ne za ka yi karatu a hannunsu sai ka nazo idan ka tafi karatu a syria ko sai ka je ka natsu irinsu ne galibi za su karantar da kai an dan fara samun canji kadan kamar ka ce 3% kaga musba ba ba jiddan kuma in ka je ko suna ganin ka sun san kai na iri ne amma su ba irin na kasar mu bane yadda shi dan dariƙa ne ya gane kai dan izala ne zai fara kyare ka ko a'a in ka ga maka ko ka tsogalo shi ne mun ka hadu da shi shi dama yana ganin ka ya san irin ka zaka miƙa mai hannu zai miƙo maka amma zaka ga classmate ɗinka irin shi ko durƙusa mai yake kuma ya karbi durƙusa kuma kowa mika mishi hannu saboda ya ganka shi classmate ɗinka ɗin ba zai karba ba sai kuma ya ji daɗi ya girmama shi bai karba hannun shi ba amma kai ya san da yake a naku addini kuna karban hannun manya ba komai kuma ba zai ji haushin ka ba to idan ka samu kanka a karatu a hannun su ko ka natsu in ba haka ba za ka yi asara suna da ilimi jama'a wallahi idan ba a hijaz ba wato makka ko madina ko riyad ko makamanta haka ko da wahala ka samu asalin tantagari ahlus sunna salafi salafiyul aqida salafiyul manhaj mai tattacin ilimi irin su professor Matar ko irin su malam Muhammad Ali Adam ko irin su Abdul Muhsin Al-Abbad ko makamantan haka waɗanda za su karantar da kai abin da kake so saboda haka kar ku ji muna cewa ku tafi Sudan karatu ka dauka an kaje a'a zai iya zama karantar da kai an jima sai ka gan shi kawai ya kama hannun mace suna gaisawa haka suna gan gaisawa kwantar da hankalinka ba ruwanka yawwa kwantar ba ruwanka Allah ko wanda ya mika ƴan mata suka abin nan sai ce da Allah ustaz kai hakuri kaga na taba mata ai hakuri da Allah wato yanzu ba yana baka hakurin gowa a'a ba zai iya yana girmama ka dan kai baka taba mata to shi da ya taba ma yanzu kakka taba shi kai ma wuta ma ka ga ta ci ka wato yana biyo wa imanin ka ne so baka hakuri ce da Allah ustaz kai hakuri wato ya hakuri ba zan miko maka hannu ba saboda na taba mace kuma na san kai ne tsarki ne baka taba su to tun da kai baka taba su ba to ni bana tabo maka ka taba ta hanya ta ba kuma malamin ka ne za ka same shi professor ne a hadisi zai iya gama karantar da kai yanzu an jima sai ka gan shi ya shiga cikin yan mandili ana ta kadawa na ta kada ko malamin hadisi in ka taba shi kuma ya kawo maka hadisai na ƙarya in ya rina hankalinka in kuma ya san irin ka kai ya ce a wannan ba ta harkar mu ce ina gaya muku wannan ne jama'a dan kusan in ka fita waje karatu to hakuri kawai za kai kun ga nan kasar Chad da ba ka shiga akwai masana waɗanda sun haddace al-mutunul ilmiya sun haddace littattafai na ilimi masu yawa za su koyar da kai lugha za su koyar da kai fiqh za su koyar da kai komai kake so amma fa an jima ba ga shi ya zauna yana shan shayi da ƴan mata ana dafa cinye shi yana dafa cinye to sai gyaran Allah abin da yasa na tsaya ne muku wannan bayanin kun ga a makarantar nan jama'a muna da littafai irin waɗannan profesoshi da yawa jama'a kuma wallahi za ku yi mamaki na bangaren nan da ya shafi Qur'ani ko kuma yawancin waɗanda suke ta hakikin tsofaffin littafai da ke wutan ko mafi yawanci ire-iren waɗannan za ka ga sun samu littafi da wasu littafai na malaman mansukh min al-hadith kun ga wannan littafin Samir ya yi mishi tahqiqi da dadewa amma yanzu babu tahqiqi ma a kasuwa ya kare ki to amma wannan Dr. Muhammad Ibrahim ha al-Khafanji ire-iren waɗannan mutane da haka za a ga suna da ɗabi'ar ihda'i daga nan muke gane irinsu duk wanda ka yana ɗari yana ihda'i ko to zai iya addu'a uku zai iya ta bakwai zai iya ta arba'in shi yasa na tambayi samir me yasa kai ihda'i a farkon littafin ka sai ce duk da ina salafi amma na girma cikin yan bid'a su suka karantar da don shi ma da yazo ta cikin wannan littafin ko a shafin farko sai ihda'i zuwa garan albani yace duk duniya ba ran da yake mishi garan da yake ran albani ke kuma Allah su na ke gaba ke gaba ke gaba ba ga sai ce al-ihda kaga yanzu gashi wannan sai yace hudi hadhihi risala ila ruhi wali ta sadaukar da wannan littafi zuwa gara kubana wato shine ka karanta aqidatu tahawalla sharhinta ina hukuncin kai wani aiki ka sadaukar da wani ba ga hal yasilu Allah yasilu